الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna sha uku ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 80 daidai a cikin kitabu zakati kafin mu ci gaba takin karatunmu na yau shine إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقنا إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ألم يبعث لأمتكم نبي يوحد نهجكم يوحدكم على نهج وآمين ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا لا إله إلا الله يا ليتني أتركها هكذا بلا ترجمة إنما أتي wannan waken in bar shi haka ba da fassara ba domin fassara shi kawai ma rage mishi ma'ana ne ina karanta shi a bakina da zuciyata wannan yana daga cikin wani yanki na kasidar ɗaya daga cikin shu'ara na asrul hadith muhammad iqbal wanda taken kasidar shine hadithun ruh wanda a ciki ne na yanko wannan baitukan guda shidda wanda suke da alaka da yanayin da duniyar musulunci take a ciki da kuma duniyar muta gama gari take a ciki yake cewa idal imanu za'a fala amanun wala duniyar liman lam yuhyi dina yace idan har aka ce an kaskantar da addini a duniya idan har aka ce babu addini ko kuma babu imani to babu zancen kwanciyar hankali babu zancen aminci haka muke ko ba haka muke ba akwai aminci ko ba aminci babu aminci me yasa rishin addini gangariyar rishin imani yace wa man radiya al-hayata bi ghairi dinin فقد جعل الفناء فقد جعل الفناء لها قرينة duk mutanen da suka yadda su rayuwa ba tare da addini ba to wannan rayuwar tasu kamar sun hada ta ne da karewa rayuwar tasu to ta kama hanyar rushewa domin abin da zai baka lamunin ka yi rayuwa wanzazza ka yi rayuwa ta hal abada shine addini domin wanda ya addini kashinsa shine shiga aljanna aljanna kuma khalidi na fiha abada ne idan kuma babu addini a rayuwa ƙarshen mutum shine wuta ita kuma ko wuta la ya mutu fiha wa la yahya babu zancen rayuwa a ciki sai ce wa fit tauhid lil himam ittihadun wa lan tabnu al ula mutafarriqina yace a cikin tauhidi akwai haduwar kai gare ku ya ku musulmai in kuka yi riko da tauhidi to za kanku zai hadu yace ba za ku taba gina ɗaukaka ba alhali kuma kanunku suna rarrabe dole sai kuna da haɗin kai sannan za ku ɗaukaka yanzu musulmai suna da haɗin kai sai ce alam yi ba'as li ummatikum nabiyun yuwahhidu nahjakum yuwahhidukum ala nahjil wi'ami shin ba a turo muku da annabi ba wanda yake haɗa ku akan tafarki wanda yake na haduwa tafarki guda wa mushafukum wa qiblatukum jami'an manarun lil ukhuwati was salam yaji littafin ku da Allah ya sabko muku alqur'ani da kuma alqiblar da aka sa da guda ita kuke kallo ku yi sallah alama ce ta ana so ku zamanto ƴan uwa ku zamanto da haɗin kai yace wa fawqa kulli rahmanur rahimun ilahun wahidun rabbul alamin ya ce bayan wannan gaba ɗaya kuma in ka ɗauki abin bauta abin ubangiji ne guda mai rahama mai jin kai ubangijin gaba ɗayan halittu wannan abubuwan kaɗai sun isa nuna mana musulunci yana son mu haɗa kai annabin mu guda littafin mu guda alƙiblan mu guda abin bautan mu guda abin da yake faruwa da musulmai a yanzu ya samo asalin dalilin rabuwa da addinin su da suka yi duk wata matsala da musulmai ke fama da ita dalilin rashin riko da addini ne da za su komo su yi riko da addini to da Allah zai ɗaukaka su nahnu ummatun a'azzana Allah bil islam fa in ibtaghayna al-'izzata bidunihi adallana Allah haka kuma Umar yake cewa inna la nuqatilu an-nasa bi'uddatin wala 'adad lakin nuqatiluhum bi hadha ad-din musulmai ba karhin su bane da shirin su yake sa su ci galaba akan makiya abinda ke sa su ci galaba akan makiya shine rikon su da addini lokacin da muka yi sako-sako da addini muka yi masa rikon sakainiyar biki rikon sakainiyar kashi sai Allah ya bar mu makiya suka hau akan mu Allah ka haɗa kan musulmai ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقنا إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا الله كريم رحمة زامو تاشي حديثي ندبو ايا تقري بير دا سبعين دا اوك to ku kama jiki yau karatu ne za a bazawa masu tambayoyi da Allah su rike tambayoyi karshen karatu sai a yi dan babu da zakan ga mu yi nisa a cikin su mu samu mu kammala shi tunda ba babu bane bai dadi kana ta bayanin abin da baka da kasan babu dadi ko kana ta bayanin kudi kudi kana ta bayanin raƙuma kana ta bayanin shanu ne kuma kai kuma ko yankiyar raƙuma ba ka da to ka ji wani tuzuri ya ce ko ka zama bai da kai dai an baka da مالا يجي حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وثم آخر عن أبي إسحاق عن آسم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث da wani sashen farkon wannan hadisin ma'ana hadisin da ya gabata fa idza kanat laka mi'ata dirhamin idan kana da dirhami 200 na azurfa wa hala alaiha alhaulu shekara ta kewayo mata fa fiha khamsatu darahima to a cikin ta za a hudda dirhami guda biyar wa laysa alayka shay'un ya'ni fi dhahab kun babu komai akan ka a zinariya hatta ya kuna laka 20 dinaran har sai kana da dinari guda 20 fa idza kana laka 20 dinaran idan ya kasance kana da dinari 20 wa hala alaiha alhaulu shekara ta kewayo akan zinariyan nan fa fiha nisfu dinarin to a ciki zaka hutar da rabin dinari fa ma zada fa bi hisabi zalika duk abin da ya kara to akan kilgon dai haka ne zaka yi rabin dinari dai za a huta a cikin dukiyar gaba daya qala yace fala adri a aliyun yaqulu fa bihisabi zalika ban sani ba ali ne ke cewa da kilgon haka ko kuma aw rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa fi malin zakatun kuma babu zakka a cikin dukiya hatta yahula alaihi alhawl har sai shekara ta kewayo a kanta illa anna jariran qala ibn wahb yazidu fi alhadith an annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ibn jarir ya ce ibn wahab yana karawa a cikin hadisin daga manzon Allah laisa fi malin zakatun babu zakka a cikin dukiya hatta ya hula alaihi alhawru har sai shekara ta kewayo a kanta wannan hadisin dalili ne akan ka'idar la zakata fi malin hatta ya hula alaihi alhawru babu zakka a cikin dukiya har sai shekara ta kewayo a kanta idan ka samu kuɗi yau miliyon goma to ba a ce yanzu za ka huda musu zakka ba sai shekara ta ne ta kewayo kuma in ta kewayo su isko kudin sun kai nisabi kamar yana wuce nisabi miliyan biyar ko to idan shekara ta kewayo kudin miliyan hudu ne to shi kenan babu zakka domin shekara ta kewayo ta isko su ba a cikin mi ba ba a cikin nisabi ba ana gane da kyau ko kenan duk dukiyar da ka samu ba a ce kai za ka huda mata zakka ba sai in ya kasance shekara ta kewayo mata sai dai abu guda shine alkhariju min al-ard abin da yake fitowa da ƙasa kamar yadda muka gani a jiya ko kamar shibka kamar ma'adani su wannan da an huddo su ne kai tsaye za a mi za a hudda musu zakka ko ko so nawa ne ko aka huddo su a shekara malam yace haddathana Umar ibn Aun أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن آسم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق مزا الله يتي نايا أفوا جمدا دوتي da mutum ke amfani da shi warraqiq da kuma bayu da mutum ke amfani da su da kusa su ma duk ana sai da su ko to an yi afuwa manzo Allah ce nayi afuwa ga doki da bayu ba sai kun hudda zakar su ba fahatu sadaqatar riqqati to amma ku bayar da zakka ta azruha min kulli 40 dirhaman dirhamun duk cikin dirhami 40 dirhami guda za ku bada walaysa fi 90 wa 100 shay'un a cikin 190 babu komai na zakka fa idza balagat 200 fa fiha khamsatu darahima idan suka kai 200 to za a hudda dirhami mai ke da suna guda biyar kenan ita azurfa nisabin ta shine dirhami 200 dirhami 200 kuma shi ke yin gram 595 ana gani da kyau ko kenan shi ke yin dirhami guda nawa shi ke yin dirhami guda 200 nafsan katurbankin gram na azurfa ana gane da kyau ko sanction katurban kens 595 ana gane da kyau ko kenan su a lokacin su zinariya da dirhami ake kilgonta ai me yake suna azurfa da dirhami ake kilgonta amma mu kuma a yanzu da gram ake kilgo yanzu ko a google kasa kam mi'atai dirhamin yusawi kam gram fiddatan a ban ji ba ɗaya shida ba ba biyar ɗari shida ba biyar shi ne kenan ɗari biyar da tasa'in da biyar gram to idan ka idan ka samu azurfar da ta kai wannan gram kin to ta kai zakka ana gan da ko sai a yi fuwa karan ɗa guda za a hudda a raba ta gida arba'in to ɗa guda za a hudda ita ce mi ita ce mi ita ce zakka ta azurfa na malam yace qala abu dawuda rawa hadha al hadith al a'mash an abi ishaq kama qala kama qala abu awana ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن آسم عن علي لم يرفعوه أو قفوه على علي هنا أوت رواية أنت مغانا جيت علي أما دي وانا إن الحديث إنك حكم المرفوع لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع مالا يتي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم حاء وحدثنا محمد بن الألاء وأخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل أتكن دكن الراكم wanda suke zuwa kiwo guda arba'in za a ba da bintu labun wala yi farraku ibilun an hisabiha ba a raba raƙumma idan aka zo kilgonsu man a ataha mu'tajiran duk wanda ya bayar da wannan zakar yana mai neman lada qala ibn al-ala'i mu'tajiran biha yana mai neman ladarta falahu ajruha to yana da ladarta ana ganda kyau ko wa man mana'aha duk wanda kuma ya hana zakka fa inna akhidhuha wa shatra malihi to zamu hidda zakkan nan kuma dukiyarsa a raba ta biyu a karbe ta ladabtarwa azmatan min azamati rabbina wannan zakkar wata cilas ce daga cikin cilas da ubangijinmu ya dora azza wa jalla mabwayi madaukaki laysa li ali muhammadin minha shay'un iyallan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da komai a ciki kenan wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya bada zakka yana mai neman lada to yana da ladarta wanda yake bada zakka to za a karbi zakkar da ƙari da yaji kuma dukiyarsa a raba ta biyu a amshi rabi dan saboda ladabtar da shi da yake ne da yake bayarwa ɗan magana suka ce komi bakin cikin tanda sai an ci mata ana gane da kyau ma'ana mai masa ce take suyan masa sai masa na ta konewa sai ce masa komi tanda komi bakin cikinki sai mun soya masar nan in kina so ki ta kone masar ana kenan komi bakin cikin mai kuɗi sai an karɓi ne to yanzu ka gani da a ce ana ana bin tafarki na musulunci kaga maimakon a yi ta hudawa mutane empo a yi ta karɓar kuɗin duwan a hannunsu da zakka ake karɓa kaga da da an karɓi halal kuma sannan dukiyar mutane ta yi albarka amma yanzu sai a zo ana karbar abin da kamar da muka yi bayani dai a wancan satin Allah ya muna rahama a takaice dai wannan shine ladabtarwar wanda yake ba da zakka a hudda zakkar kuma a raba dukiyarsa a amshi kenan sai a yi a samna tsakowa don mai a bigigawa don mai rage tsoro ko ko a samna tsakowa don aya ta ji tsoro in wani ya ga an kwace ma wani rabin dukiyarsa don ya hana zakka ke kina ai gobe zai hana ba ko gobe ba zai hana ba kuma wani wani shi zai kasance gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah a gare shi malam yace حدثنا النفيري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن lokacin da manzon Allah ya tura shi zuwa Yaman amarahu an yakhudha min al-baqari min kulli 30 tabi'an manzon Allah ya umurce sa ya karba daga daga saniya kowace da 30 ya karbi tabi'an wanda ya cika shekara daya aw tabi'atan ko kuma wace wa min kulli arba'ina musinna saniya dukkaninta da ta kai arba'in ita kuma za a karbi musinna wadda take tana cikin ta cika shekara biyu wa min kulli halimin ya'ni muhtaliman shi kuma dukkanin mutumin da yake baligi dinar za a karbi dinari a gare sa aw lahu min al ma'afiri ko kuma makamancinsa ma'ana kiyasin me yake da suna dinari min al mu'afiri na mu'afir siyabun takunu bil yaman wasu kaya ne da ke da kwai a kasar yaman حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وظل يطور سزوى يمن فذكر مثله sai ya abbaci makamancin wannan hadisin lam yadhkur thiyaban takunu bil yaman amma shi a riwayar sa bai cewa ba bai fassara mu'afiriyan kinnan ba na cewa kaya ne a yaman wala zakara ya'ni muhtaliman kuma bai ambaci muhtaliman ba qala abu daud wa rawahu jarir wa ya'la wa ma'mar wa shu'bah wa abu awana wa yahya ibn sa'id an al-a'mash an abi wa'il an masruq qala ya'la wa ma'mar an mu'adh mithlahu wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura Mu'azu zuwa Yaman to kasar Yaman kasa ce wadda take da kiristoci da musulmai to sai ya kasance su wanda ba musulmai ba a lokacin daular musulunci ka'idar zaman su a kasar musulmai shine za su biya diya za su biya lanhu ana gane kyau ko a musulunci masu biyan lanhu su ne wa kahurai suke biyan lango amma musulmi a kasar shi a musulunci ba a ci da sashi ya biya lango ya ka ce lango yan ko duka tana ce ana gane da kyau to turawa yanzu da suka ci garaba akan musulmai suka ce abun nan da kuka dora ma kakannin mu to mu za mu dora muku su za mu dora muku shi yanzu sai ya kasance kogo ya juye da mujiya maimakon musulmai su amshi lango ga kahurai yanzu kahurai suke suke amsa game da musulmai ana gane da kyau ko da kuma turawan da mulkin mallaka kahoran suka tashi suka bari a cikin constitution doka ta kasa duk dan kasa sai ya bada mi sai ya bada lahon nan sai ya bada impokin nan jangali da sauransu duka to kun ga wannan duka zalunci ne to kenan lokacin da manzo Allah ya tura Mu'az sai ya faɗa masa domin su kasar Yaman suna da shanu to sai aka gaya mishi zakkar shanu daga ɗa talatin take farawa to sai faɗa mishi kuma su kuma lanhu na mutane shine duk mutumin da yake baligi za a karbi dinari guda a wajensa ana gane da kyau ko idan mutum ya kasance baya da dinari to zai ba da kiyasin dinari na riga ƙasar yaman sun shahara da suna da kaya to maimakon in mutum bai da kuɗi sai ya bada tufafi sai a karbi tufafin nan a matsayin mi a matsayin lanhu ana gane da kyau ko wannan shine kenan shine ma'anan yace mu'afir thiyabun takunu bil yaman wasu kaya ne dake da kai a yaman wanda a makka da madina hijaz babu su مالك يتي حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يا باني لاباري وندا يي تهيا تاردا دان ايكن منزون الله وجن كربar zakka fa idza fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi a cikin abinda manzon Allah ya rubuta masa shine ma'anar fi ahdi rasulillah a cikin abinda manzon Allah ya rubuta masa a littafi Allah tu'khadhu Allah ta khud min radi'i labani akan kada a ɗauki dabbar da take shayarwa wala tajma baina muftarikin kenan kada ka ɗauki dabba wadda take shayarwa kuma kada ka raba dabbobin da suke haɗauri guda wala tufarriq baina mujtami'i kuma kada ka kada ka raba wanda suke daban-daban kuma kada ka haɗa wanda suke a wuri guda وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم kuma yana zuwa a wajen shayar da dabbobi lokacin da suke zuwa wurin shan ruwa a lokacin ake zuwa karɓar zakar fa ya sai ce abdu sadakati amwalikum ku bayar da zakar dukiyoyinku qala yace fa amada rajulun minhum ila naqatin kauma'a sai wani mutum daga cikin mutanen da aka ce su bayar da zakka sai ya je wajen wata taguwarsa kauma'a ma'ana katuwa mai babban tozo ana gane da kyau ko qala sai ce qultu ya aba salih sai nace ya aba salih mal kauma'a qala azimatu sanam babbar taguwa mai dogon tuma babban tozo mai babban tozo qala yace fa aba an yakbalaha sai shi mai karbar zakkar yaki ya karbi wannan taguwar katuwa mai babban tozo qala sai yace inni uhibbu an ta'khudha khayra ibli sai shi mutumin mai hidda zakkar yace a ni ina son zakkar da zaka hudda ya kasance ka hudda ta daga cikin mafi tsadar dukiyata qala yace fa aba an yakbalaha sai yaki ya karbi wannan taguwar qala yace fa khatama lahu ukhra dunaha ay qadaha ma'ana sai ya jayo masa wata taguwar wadda bata kai waccan ba fa aba an yakbalaha sai dai yake ya karbe ta thumma khatama lahu ukhra sannan ya kara jayo masa wata dunaha wadda bata kai waccan ba fa qabilaha sai ya karbe ta wa qala yace inni akhiduha ni zan karbe ta wannan da ka kawo wa akhafu an yajida alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko da yake ko ina tsoron manzon Allah ya kama ni da laihi ya kuli li amatta ila rajulin fatakhayyarta alaihi ibnahu ka je wajen raƙon mutum ka dokan mishi wanda ta yi tsada قال أبو داود رواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق كذا يا ربا wannan hadishin ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ne manzo Allah ya tura wajen karɓar zakka daga cikin abin da manzo Allah ya rubuta masa dabbar da take shayarwa kada a karbe ta a matsayin zakka wannan me yake nunawa ar-rahmatu bil haywanat yanda manzo Allah hatta dabbobi yana ni yana tausayin su hatta dabba manzo Allah yana tausayin ta wai kada a karbi wanda take shayarwa don an karbi mai shayarwa za a bar diyar ita kuma tana buƙatar ne nonon da za ta sha shi yasa Allah madauki sai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanzu Allah mun turo ka ka kasance rahama ga alamina kullu ma shi wallahi yusamma alam duk wata dabba duk wata halitta a duniya wanzu Allah yana mata rahama ana gane da ko wannan shine kenan to ina ga wanda mutanen ma baya tausayi yasa manzo Allah ce laisa minna man lam yarham saghirana duk wanda baya tausayin yara kanana baya daga cikinmu wani daga cikin sahabbai ya zo wani daga cikin mutanen ƙauye ya zo sai isko manzo Allah rungume da ɗaya daga cikin 'yan yara yana sumbata su yana wasa da su sai ba ƙauyen ya ce ya rasulallah ya manzo Allah kai da girmanka kana kana wasa da yara kana sumbatar yara ai da wasa da yaro kwan kwana da yunwa ana ganin da kyau ko ce ai mu ba mu wasa da yaranmu ba mu sumbatar yaranmu sai manzo Allah ya ce awa amliku laka in naza Allahu al-iman ar-rahmata min qalbik to ya zan maka in Allah ya cire rahama daga zuciyarka ni manzo Allah yake nihi ai duk wanda baya tausayin yara baya jin kan yara baya ma wasa da yara bai da rahama ma ana gane da ke ko to wannan shine kenan wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataran za a zo musu Allah ya ce wataran za a zo masallaci ina so in yi doguwar sallah amma da naji da naji yaro yayi kuka da yake mata suna zuwa masallaci sai in yi sauri in karanta kananan surori dan in yi gaugawa in kare sallan nan in sakar ma yaron nan ma'aihiyarsa to ji a wajen sallah wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka dabba ma manzo Allah na tausayin ta kada a dauki dabbar da take shayarwa a bar diya sai ta tambele to a wajen karbar zakar ne to manzo Allah ya gaya masa ba a kada ya karbi kada ya doku mafi tsada daga cikin dabbobin su to shi mutumin da aka zo karba sai ya doku dan cikin ta cikin dabbobin sa wanda ta yi kowace girma ya doku ya bada yace ita zai hudda zakka shine mai karbar zakar ya kiya ya ƙara jayo wata babba ya ƙiya sai ta uku ya karɓa ya ce duk da dai haka nan dai ina tsoron manzon Allah ya mini faɗa ya ce na ɗauko mai tsada domin an umarce ni in ɗauko tsaka tsakiya ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan ma'ana dai hatta a wurin zakka ma mai mai dukiyar ma ana tausaya masa sai a ɗauki abin da yake baya da tsada don saboda kada ya ji an kware ka ko an yi abin da yake bai dace ba مالك حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما يكربن ذكر من ظن الله يازمنا فأخذت بيده سينا كام هننسا وقرأت في عهده وقرأت في عهده sai na karanta abin da aka rubuta masa shine ahdihi ai ma uhila ma kutiba lahu an yutabbiqahu inda akhdhi sadaqa abin da aka rubuta masa ya aiki da shi wajen karɓar sadaka sai na karanta la yujma'u baina muftariqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khashyata sadaqa wa lam yadhkur radi alabani shi riwaya sabai ambato radi alabani ba حدثنا الحسن بن علي حدثنا وكيء عن زكريا ابن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن سفينة سفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه يتي نافع يا شوغبان تردى ما أي فينا يكسنتي عرافة قومه irafatul qaum shine mutum ya kasance sayyidul qaum muraqibul qaum kidan yasa ma'aifina ya kasance shine mai kula da jama'ata jama'ar sa kabilar sa fa amarahu an yusaddiqahum sai ya umurce su da ya karbi zakkar su qala yace fa ba'athani abi fi ta'ifatin minhum sai ma'aifina ya aike ni zuwa wajen wani daga cikin me yake da suna mutanen namu na kabilar mu fa ataitu shaykhan kabiran sai nazo wajen wani tsoho wanda ya tsuha yuqalu lahu sa'ar ibn daisam ana ce masa sa'ar bin daisam fa qultu inna abi ba'athani ilayka sai nace ma'aifina ya turo ni zuwa gare ka ya'ani li usaddika yana nufin domin in karbi zakarka qala ibn akhi wa wa ayya nahwin ta'khuduna sai ce ibnu akhi ya kai dan dan uwana wa ayya nahwin ta'khuduna wani irin wace irin dabba ce za ku karba qultu yace nahtaru muna zaba hatta inna natabayyanu duru al-ghanami a cikin zaben ma har muna lura da hanta ta dabbobi ma'ana har muna lura da dabba wacce ce take shayarwa wacce ce ba ta shayarwa kamar ya nuna masa yadda suke zaben dabbar da za su karba ta zakka qala ibn akhi fa inni uhaddithuka anni kuntu fi shi'bin min hadhihi shi'ab sai ce ya kai dan dan uwana zan baka labari wataran na kasance a cikin wani kwari daga cikin kwaruruwa na garin mu daga cikin kwarra daga daga cikin kwaruruwa na garin mu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aikin Allah fi ghanamin li a cikin ƙananan dabbobi na kenan mutumin da aka zo karɓar zaka wurin shi sahabi ne daga cikin sahabban da ba su shahara ba ana gane da kyau ko na'am sai ce masa wataran ina a cikin dabbobi na a zamanin ma'aikin Allah faja'ani rajulani ala ba'irin sai wasu mutane guda biyu suka zo mini akan raƙumin su faqala li sai suka ce mini inna rasula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ɗan aikin manzon Allah ne ilaika zuwa gare ka litu'addiya sadaqata ganamika dan ka bayar da sadakar kananan dabbobinka fa qultu ma alayya fiha sai nace menene zan hudda a cikin dabbobin fa qala sai suka ce shatun tumkiya guda fa a'midu ila shatin qad araftu makanaha mumtali'atan mahdan wa shahman yace sai na tinkari wata tumkiya wadda na san wurin da take wadda take cike da nama da kitse fa akhrajtuhu ma fa akhrajtuha ilayhi ma sai na huddo musu ita ma'ana sai na diba cikin dabbobi na wadda ta yi kowace girma da kitse sai na huddo na kawo musu faƙala ta suka ce hadihi shatu ashafi ai wannan tumkiyar shayarwa ce ita ce shatu shafi wa kad nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shafi an manzo Allah kuma ya hana mu akan mu karbi dabba mai shayarwa qultu fa ayya shay'in ta'khudhani to me za ku karba qala sai suka ce anaqan jaza'atan aw saniyatan za mu karɓi tunkiya wadda take jaza'a ma'ana wadda take da shekara wadda take da wata shidda zuwa bakwai ausaniya ko kuma dai wadda take da shekara guda qala fa a'midu ila anaqin mu'tatin sai na tunkari wata tunkiya wadda take mu'tat wal mu'tatu allati lam talid waladan ita ce wadda bata taba aihuwa ba wa kad hana wiladatuha sai tana da ciki ta kusa aihuwa فأخرجته فأخرجتها إليهما سين هدو موسى إتا فقال سكتي ناولناها كاوت مغني فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلقا سي suka dora ta akan taguwarsu suka tahi qala abu daud abu daud yace rawahu abu asim an zakariya wa qala aidan muslim ibn shu'bah kama qala rawhun حدثنا ابن يونس النسائي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها ولد شيء أدواية سيفسر الشافع تكي وإذا تمكي ورتكي أتكنت أكوي دا أنا قال لجوكو نعم أما malamai sun fassara a shafi da cewa dai mai shayarwa domin haka shi za a iya hada maganar guda biyu domin an ce nan kad hana wiladatuha kina an ga cewa ba irin wanda aka dauko a can farko bace wannan hadisin dai bai inganta ba domin a wajen zakka ba a karbar mai ciki ana gane da kyau ko domin aka karbi mai ciki kamar kamar biyu ne aka aka aka amsa ko alhali kuma guda ce za a karbawa kina hadisin bai inganta ba sai dai in mutum mai mahidda zakkar shi yace a'a na yarda na bada a karba na bada ta wanda lokacin ana karba amma shi mai karbar zakar yahudda mai ciki a ko ya yadda da an kawo a sai in ya ce to ba a karbar ba dole bane ka ba a amsan mai ciki amma in ka yadda to za mu karba wannan shine kenan malai ce qala abu daud wa qara'atu fi kitab abdullah ibn salim بحمصة عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيري قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غادرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم فقد طعم طعم الإيمان abubuwa guda uku duk wanda ya yi su to ya ɗanɗana ɗanɗano na imani man abada Allah wahdahu duk wanda ya bauta ma Allah shi kaɗai wa annahu la ilaha illallah kuma akan cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu kuma ya bayar da zakar dukiyarsa tayyibatan biha nafsuhu yana mai me yake da suna yarda da wannan ba wai dan bayan da iya bane ya bada ana gan da kyau ko rafidatan alaihi kullu amin ana gan da kyau ko kuma yana bayar da ita a kowace shekara wala yu'ti alharima baya bayar da kwanjamamma wala addare wala addarina ko kuma mai dauda addarina ita ce taguwar da da kaganta ita ce dabbar da ko da yaushe a cikin dauda take ana gane da kyau ba ta da kima walal mariba ko kuma wadda take marar lahiya wala sharata alla'ima ko kuma wadda take asharata ita ce razila ma'ana dai wadda take kaskantatta alla'ima wadda take ba ta shayar da dabbobinta a cikin dabbobi ma akwai da ake ma la'ima sun sa a cikin dabbobi akwai wanda in sun aihu ba sa shayar da diyansu wanda suke kiwon dabbobi sun san da wannan in ta aihu sai ka yi ta wahala wajen wasu ma sai ma an rika so madara ana ba su to ita ce la'ima to ka gani haka suke yi in shi ga nauni ya ce yana da akuyar da aiki tawaye ta ki ba su nono to kun gani to ita ce la'ima to irin nan ba a karɓar su don ba su da amfani domin ta aihu ba ta shayar da abin da ta aihuwa ba yanzu maimakon ma a hutar da kai yanzu kai yanzu wahala aka saka tun da irin su mafi yawanci mutuwa suke yi in ba sun samu kulawa ba dabbobin da ta aihuwa sai su mutu to in kun san wannan la'ima ce da larabci dama da an ce ma mutum la'imi to shine ma'anan kaman ka ce munahuki ko kuma mummunan dai mutum dai wanda yake baya da alheri shine la'imi na yace walakin min wasati amwalikum sai dai in za ku hudda ku hudar daga cikin tsakatsakiyar dukiyoyinku fa inna allaha lam yas'alukum khairahu domin Allah bai ne bai roke ku ba da ku bayar da mafi tsadar su walam ya'murukum bi sharrihi kun bai umurce ku ba da ku bayar da mafi sharrin su ana gane da kyau ko na a takeice dai wannan hadisin yana nuna cewa bayar da zakka yana daga cikin alama ta imanin mutum ba zakka ba ma hatta sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa was-sadaqatu burhanun ita sadaka dalili ne da yake nuna imanin mutum duk wanda kaga yana bada sadaka to alama ce na da imani domin mai ba da sadaka shine wanda ya yarda da in ya ba da zai samu me zai samu ƙari shine wanda ya yarda da in ya ba da ba zai rasa ba don mai bayarwa shine wa shine Allah kina as-sadaqatu burhan daga da kaga mutum na yawan sadaka to kai masa shaida ta ta imani wannan shine kenan was-sadaqatu burhan ay burhanun ala imanil abdi alama ce ta imanin mutum to sai dai matsalar mutane sun ɗauki cewa sadaka shine a hudda kuɗi a bada hudubar muta wannan satin insha Allah za ta kasance akhta'un nasi fi sadaqa kurakuran mutane dangane da sadaka akwai kusan kuskure guda tara da muka huddo da mutane suke a wajen sadaka wanda kurakuran wasu suna iya lalata sadakar ma wasu kuma su raba su rage kimarta da abin da ya kamata haka to daga cikin kurakuran shine me yake da suna su'u mafhumi sadaka shine ma'anar munanta ma'anar sadaka ma'ana mutane da yawa ba su san ma'anar sadaka su aza sadaka shine ka hudda kuɗi ka bada alhali kuma kullu ma'arufin sadaka wal kalimatu tayyiba sadaka ko hada ma mutum magana mai kyau shi ma menene shi ma sadaka ne za ku ji karin bayani a cikin hudubar insha Allah malam yace haddathana Muhammad ibn Mansur haddathana Yaqub ibn Ibrahim haddathana Abi عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عن عمارة بن عمرو عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فظل الله يا توراني إن كربو زكاة فمررت برجل سينا هدو دواني متون فلما جمع لي ماله لوكتين دي تترى من دوكي يرسى لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخادم sai kasance a cikin abin da ya kamata in karba ban samu ba in ba ibnatu makhad ba فقلت له سنتي أد ابنة مخاض فإنها صدقتك كبعد ابنة مخاض إذا صدقك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا زهر أي ابن لبون ƴar shekara bintu labun ƴar shekara biyu ai wannan ba ta da nono ba ta kai ta yi nono ba kuma sannan ba a kai hawanta ba ma'ana ba ta kai ma lokacin da za ta iya aihuwa ba shine ma'anan wala zahar ay laysa laha zahrun yurkab ba ta da bayan da ma wani raƙumi zai iya hawanta har a samu da walakin hadhihi naqatun fatiyatun azimatun samina sai dai ga wata budurwar taguwa mai girma kuma sannan mai kitse fa khudha ka karbe ta fa qultu lahu sai nace masa ma ana bi akidin ma lam umar bihi ni ba zan karbi abin da ba umurce ni da shi ba wa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minka qaribun ga manzon Allah nan kusa da kai fa in ahbabta an ta'tiyahu fa ta'rid alayhi ma aradta alayya in kana so ka je ka nuna masa abin da ka nuna mini fafa'al to je ka aikata fa in qabilta fa in qabilahu minka qabiltuhu in ya yarda to zan karba wa in raddahu alayka radadtuhu in ya maida to ba zan karba ba qala yace fa inni fa'ilun yace to zan aikata fa kharaja ma'iya wa kharaja bin naqa sai ya huta tare da ni da wannan taguwar allati arada alayya wanda ya nuna mini hatta qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da muka zo wajen manzo Allah fa qala lahu sai manzo Allah ya ce masa sai ya ce masa ya nabi Allah ya ma'aikin Allah atani rasuluka li ya'khudha minni sadaqata mali wanda ka turo ya karbi zakka ya zo ya karbi zakkata waymullahi ma qama fi mali rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wala rasuluhu qattu qablahu yace na rantse da Allah babu wani dan aikenka da ya taba zuwa karban zakka a wuri na in ba wannan karon ba fa jama'tu lahu mali sai na tattara masa dukiyata fa za'ama anna ma alayya fihi ibnatu makhadin sai ikirarin cewa ibnatu makhad da shekara biyu ita ce ke a kaina wa zalika ma la labana fihi wannan kuma taguwa ce wadda ba ta da nono wala zaha kuma ba ta kai a hauta balle ta aihu wa kad aradtu alayhi naqatan fatiya azima na nuna masa taguwa budurwa wadda take mai girma li ya'khudha dan ya karbe ta fa aba alayya sai ya karba wa ha hiya gata kada ji ituka biha ya rasul na zo maka ita ya ma'aikin Allah khudha ka karbe ta fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace zaka alladhi alayka wancan shine abin da ke akan ka ka bada shekara biyu tace akan ka fa in tatawwa'ta bi khairin amma idan ka kara da alkhairi ajaraka Allah fihi Allah zai baka lada wa qabilnahu minka kuma za mu karba da gare ka قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها سيما ذا الله يؤمني أكربيتا ودعا له في ماله بالبركة من ذا الله يمسى الدعاء الله يتامى دوجي البركة الله أكبر هذا الخير المجابات yanda kisar take shine manzo Allah ya tura wani sahabi ya je karbo zakka ta wani bawan Allah ana gane da kyau ko da yazo da aka kilga abinda za a hudda na zakar dukiyarsa shine bintu mahat taguwa yar shekara biyu to da aka ce ita ce za a hudda sai mutumin ya ce ina ga taguwa yar shekara biyu aiwa ga ta yi kaɗan ake ita ce za a hudda zakka sai mai karɓar zakka ya ce masa a'a a ƙa'ida wannan ita ce a kanka ya ce a'a ai wannan ƙarama ce ba ta kai a take ta balle ma ta aihu ba ta da nono sai ya zaɓo wata ƙatuwa ana gane da kyau ko mai nuni wadda ta ita aihuwa ya ce ga ta ka karɓa ka bar wannan sai shi mai karɓar zakar ya ce a ni abin da aka umarce ni in karɓi wannan ba zan karɓa ba in kana so ka je ga manzon Allah can ka nuna masa in ya yarda to sai in karɓa in bai yarda ba kuma ba zan karɓa ba zan keta abin da manzon Allah ya umarce ni ba ana gane da kyau ko to sai suka je da shi da shi mutum wajen manzo Allah yana zuwa wajen manzo Allah sai ce ya manzo Allah ban taba hudda zakka ba wannan shine shekara karo na farko da zan hudda zakka an ce mini a shekara biyu zan huddawa ni kuma ina ganin ta yi kaɗan ga babba ita nake so in bada sai manzo Allah ya ce masa to karamar dai ita ce ke a kanka amma in ka bada babbar dan son a ƙari na alkhairi ana gane da kyau ko faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah in kai kari to wannan alkhairi ne yace na bayar da ita sai manzo Allah ya karba ya sanya masa albarka ana gani da jago wannan me yake nuna muna yanda magabata suke da son alkhairi duk abun da Allah ne za su bashi suna kokarin me suna kokarin kyautata shi suna kokarin kyautata shi asali ma bari in ta baku dai fatar amsa ta hudu mu yana daga cikin kuskure a wajen sadaka ka rika hudda abin da baya da daraja ana gane da kyau ko Allah subhanahu wata'ala yake ce ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum idan za ku yi sadaka ku yi sadaka da mafi kyawun abin da yake gare ku amma yanzu mutum in zai sadakan kaya sai sai cirari zai huddawa ana gane da kyau ko sai wanda suka tsuha wani ma wajen guga ya ya kone wajen da wajen da baya wajen duwawu sannan zai mukama wani ya je can ya meke da suna ya yi bartake ko in so shi ya sa kirari amma shi ba zai sa wani abinci sai ya dan fara lalacewa an rasa mai ci kai babu mai ci to ku je ku ba almajiri ana gane da kyau ko kidan ba za a bashi ba lokacin da yake da kyau sai da ya lalace wannan kuskure ne Aisha radiyallahu anha yana daga cikin kissarta in za ta yi sadaka da kuɗi ko wani abu ko kuɗi ne in za ta yi sadaka da su sai ta sanya musu turaren almiski sannan sai ta yi sadaka da su sai aka tambaye ta me yasa kike haka sai ta ce li'annaha naman ta ibarar ban haddace ta ba da kyau ta ce don saboda ita sadaka kamin ta shiga hannun wanda za a ba ita sai ta shiga hannun Allah sannan to ina so ta shiga hannun Allah da turaren almiski ana gane da kyau ko kuma wannan gaskiya ne domin Allah Allah subhanahu wa ta'ala mai ce wa ma anfaqtum min nafaqatin a'a ونعم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ولا ولا وجه فإن الله يخلفه يعني هو كان آية إيه نعم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه تكون غني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا القرض نن صدقة كنا إنك بايد صدقة وكبا الله مركز الكبا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan mu kasance in za mu yi sadaka mu kasance masu kyautata abin da za mu bayarwa wannan shi yasa Allah mulkin sarki ya karbe abin kuma ya kasance Allah ya yi mana ikhlasin sa ma'ana ya mai mana da gurbin sa malam yace haddathana Ahmad ibn Hanbal haddathana Waki' haddathana Zakariya ibn Ishaq al-Makki an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال وضع الله يا ترى معاذ زوى يمن سيتي إنك تأتي قوما أهل كتاب كي ذاك زوما وسمتاني واند سكي متانا أهل الكتاب يهود النصاروني فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله idan ka zo ka kira su zuwa ga shaida ba abun cancanta da bauta sai Allah kuma lallai ni manzon Allah ne فإنهم أطاؤوك لذلك إذا سكي مكة بيئة أكن هكا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة تو كسند دسو ألا يا دورا أكن سو صدقة أكو ندري ديني سلا أكن سو كو ندري ديني ودابير فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم sadakatan to ka sanar da su Allah ya dora musu sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu tu'khadhu min aghniya'ihim wadda za a karbe ta daga mawadatansu wa turaddu fi fuqara'ihim sai a mayar da ita ga talakawansu fa inhum ata'uka lidhalika fa iyyaka wa karahima amwalihim idan sun maka biyayya za su bada zakka to ka shaidin ka da mafi darajar dukiyoyinsu wattaqi da'watal mazlumi kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta فإنها ليس بينها وبين الله حجاب دمين أتكان تدألا باب شكامجي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها wanda yake wuce gona da iri wanda yake tsallake iyaka game da sadaka to kamar wanda ya hana ta ne abinda ake cewa al-i'tida'u fi sadaka shine yana daga shiga ciki mutumin da yake bada abin da baya so a wajen sadaka duk wanda in zai bada sadakar abin da baya so ne to kamar wanda ma bai sadaka bane tunda dama abin da baka so ai ba za ka yi amfani da shi ba ko yanda ka bada da baka bada ba dai ba za ka yi amfani da shi ba kenan da kai da wanda wanda bai bada ba don me duk guda ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan yana daga cikin al-i'tida'u fi sadaqa al-mu'tadi fi sadaqati kamani'iha mai tsallake iyaka a wajen sadaka to kamar wanda yake hana ta ne hadisi wanga na mu'az yana daga cikin hadisan da suke nuna manufa ta me manufa ta zakka kenan manufa ta zakka shine waɗanda suke da su ba waɗanda ba su da kuma ita zakar in an karɓe ta mutanen garin idan aka karba da gare su to mutanen garin nasu talakawan su ya kamata a ba kina ita zaka ba a dokar ta daga wani gari a kai ta wani gari ana gane da kyau ko domin ya aka ce to khazu min agniyaihim fa wa turaddu ala fuqaraihim ko fi fuqaraihim a karba daga masu kudin su a ba mi matalautan su kenan in kana anguwa kaza in ka hudda zakka wanda yake dacewa ka ba wanda zakar su ne yan me su ne yan anguwar ku ana gane da kyau ko shi kuma kyauta tsakanin mutane yana daga cikin babban alkhairi yan magana suka ce a gudunmuwa ke korar yaƙi gudunmuwa ke korar yaƙi ma'ana duk yadda mutum baya son ka in kana bashi wallahi da ƙarshe sai ya ne sai ya komo yana son ka da kaga alaji anguwa ana kyamarsa da kaga ana gigar alaji anguwa to baya saki ana ganiya da kyau to wannan shine kenan shi sa wani mai hikima yake cewa hadayan nasu ba'duhum li ba'din tuwallidu fi qulubihim alwisala wa tazra'u fi alqulubi hawan wa wuddan wa taksuka almahabata wal jalala yace kyauta tsakanin mutane tana ƙara danƙon soyayya a tsakaninsu sannan kuma in ka kasance mai kyauta to za ka yi ƙwarshini a idon mutane ana gane da ku in ma wani na so ya ci mutuncin ka zaka zaka ga wani irin wa'ancan ma wanda kake ba su za su mi za su kare da ka ji ana cin mutuncin mutu ana ce ku ƙara mishi ai shege ne ana gane da ku to alama ce ta bai saki wannan shine kenan kenan dai musulunci ya shar'anta zakani don saboda a rage wannan haushin na talakawa ga masu ga masu mi ga masu kuɗi wannan shi ne kenan Allah ka ba mu ba wasu baroki ya ce Allah ya baku ku ba mu ko ce a amma kai kun baka yi addu'a ba ka ce dai Allah ya baka ka ba su ko to da yake shi maroki dama ya hudda ya dogara da mutane ne ba ga Allah ya dogara ba to shi yasa sai ya ce Allah ya ba mutane tunda su mutanen sun dogara ga Allah ko shi kuma da yake ga mutanen ya dogara in Allah ya ba su kuma sai su ne sai su bashi sha'ida ce la tarkananna li makhluqin wa kun abada mimman tawakkala fi dunya ala Allah wa la tamil li siwahu ma hayita faman yarju siwa Allah hawin habluhu wahi yace kada ka taba dogaro ga wani halitta in ba ga Allah ba yace domin duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba to kamar ya jingina ga giya ce wanda take tsohuwa kamar ya jingina ga tsohon me ake ce masa abu nan tsawo kamar ya jingina ga tsohon tsawo ne ai kun san tsohon tsawo ko ko sabon ma ya aka kwasa baranta na tsoho wanda murza ma kai haka zai murje to wannan shine kenan takaice dai sadaka tana sa soyayya a tsakanin yan uwa akwai sadaka akwai kyauta ana gane da kyau ko ita kyauta komi talaucinka kana yin ta komi talaucinka ba ka rasa abin da za ka iya kyauta da shi yanzu misali a ce kana da makwabci alaji wanne yana kyautata maka to ya kamata a ce kai ma akwai wata kyauta da za ka riƙe mishi misali ka san alajin nan misali alajin ƙauye ne ka san su akwai son mai tsanwa ana gani da kyau ko sai ka sa matarka ka ka mata me yake da suna daudawa da kalwa kun san dama irin wannan miyar daɗinta shine ne daudawa da kalwa akwai karin magana suka ce wai azaba miya ba daddawa ma'ana duk miyar da babu daddawa to azaba ce ake maka to wannan shi ne a ran majin mutanen da ita ce daudawa ana gane da kyau to ka ran baɗa mishi daudawa ina muku wannan magana domin ni ga nau ne ba shi ba akwai yayanmu da yake nan daidai gwargwado Allah ya shi mai hali ne to wallahi duk in ya tafi gida shi abin da yake so a tarbo shi da shi abincin tsohi tsohi nan dai namu a yi mishi abinci tuwon labshi ya sha kalwa tana tashi kamshin kalwa na tashi ana gane da kyau ko miyar tsanwa a kami shi duk in ya zo gida to a wannan lokacin sai an mishi wannan tuwon dan shi yana jin daɗin wannan tuwon kuma matsalan matan shi ba su iya ba su matan shi yan mimido ne ana gane da kyau ko to ba su iya irin wannan amma ya ta gida sai yi mishi wannan to kaga wannan su kyautar da za su yi mishi ita ce ne ta ce wannan tuwon da za su yi mishi wannan shi ne kenan ko kuma ka samu wani alaji wanda yana son cin goro ka je kasuwa da yan ɗarinka ka so goro mai kyau ka ce alaji ga ɗan goro na gani a kasuwa mai yawa ma sai ya hihita wanda zai ka mishi fure roti domin shi ya saba da cin su ma'ana su kamar abu suke gare shi to amma shi goro abu ne wanda yake kore yaushe yana bukatar shi a takaice dai komi karancin abin mutum yana iya yi yana iya kyauta malam ya ce babu ridon musaddiq bayan bayani akan yarzan al-musaddiq ma'ana as-sa'i ma'ana a wajen hidda zakar dole wanda ke hudda zakar sai ya yarda da abin da ka hudda in bai yarda ba to zakar nan ba ta yi ba amma in ya yarda a bisa kan abin da yake daidai ko kin yardarsa akan rishin gaskiya ne حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم ونمت أنا كمس ديسم وقال ابن عبيد من بني سدود من بشير بن خصاصية قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا أنا قال لكم أسلي سنن سبا بشير بني ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا سيدي من الله نيسن يامس بشير قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا muka zo muka kawo ƙara muka ce ya ma'aikin Allah masu zuwa suna karɓar zakka suna wuce gona da iri akan mu afanaktumu min amwalina bi qadri ma ya'taduna alaina shin muna iya ɓoye dukiyoyinmu daidai gwargwadon zaluncin da suke muna faƙala la sai manzo Allah ya ce a'a sai dai da'ifi ne حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر حدثنا عبد حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشير بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتي عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون wasu masu karɓar zakka wanda kuke kyama za su zo muku fa idza ja'ukum farahibu bihim in sun zo ku yi maraba da su wa khallu bainahum wa bain ma yabtaguna ku kyale su da abin da suke nema ma'ana duk abin da suka nema ku ba su ku ba su duk da zalunci ne fa ina adalu li anfusihim idan sun yi adalci ga kawunan su to su suka sani wa in zalamu fa alaiha ana gan da ko in kuma suka yi zalunci to ga mai hili ga mai doki wa arjuhum wa arduhum ku nemi yarda su su masu karɓar zakka da gare ku ma'ana masu hudda zakka a wajen ku a gare ku fa inna tamama zakatikum ridahum domin cikar zakkar ku shine yardar su wal yad'u lakum in sun karbi zakkar su yi muku addu'a qala abu dawud abu al-husn huwa thabit ibn qais ibn husn wannan hadisi ma bai inganta ba حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب وسمتاني لقسكن كاياوا سنزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوى وجمع الله فقالوا سكتي إن ناسا من, المصد من المصدقين يأتوننا يأتونا فيظلموننا wasu daga cikin masu hudda zakka suna zuwa sai su zalunce mu qala fa qala sai manzo Allah yake ardu musaddiqikum ku yi kokarin yardar da masu karbar zakka da gare ku qalu ya rasulullah wa in zalamuna ko da sun zalunce mu qala ardu musaddiqikum ku dai yardar da su zada usman wa in zulimtum ko da sun zalunce ku qala abu kamil fi hadithihi qala jarir ma sadara anni musaddiqun ba'da ma sami'tu hadha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai karbar zakka da zai zo a wuri na tunda na ji wannan magana daga manzon Allah illa wa huwa anni radin face ya tafi yana mai yadda da ni kina wannan hadisin wasu mutane daga cikin kauya ne suka kawo ƙara suka ce ya ma'aikin Allah wasu daga cikin masu zuwa karɓar zakka ma'ana wanda ake turuwa karɓar zakka domin asali shugaba shi yake tura masu karɓar zakka in aka ce masu karɓar zakka ba wa'inda ya an ba su sai su ci ba kamar in suka je su ne za su yi kilgon abin da za a hudda in an hudda za su karɓo ne su kawo mami su kama shugaba to sai su kawo ƙara suka ce irin wa'annan mutanen akwai wanda in sun zo suna zaluntar su wajen wajen ɗiban zakka ana gane ki ko sai manzon Allah ya ce ku dai yardar da su abinda suka nema ku bada ku bada suka ce koda sun zalunce mu manzo Allah ce eh koda sun zalunce ku domin abinda suka karba na zalunci ko a ƙarshe dai zai amfane ku a ina zai amfane ku a lahira idan mutum ya zalunce ka kamar ya kara ka gaba ne ko ba ku gane da wannan bayanin ba domin kamar ya maka tanadi ne a lahira ko kenan in mutum ya zalunce ka ce masa ni gaba ta kai ne gobarar titi wannan wani karin magana ne gaba ta kai ni gobarar titi shi wannan magana wannan karin magana yana da asali wata mata ce aka yi a tarihin kasar Hausa sunanta titi to sai aka yi gobara gidanta ya kone to kun san mutanen da da kara sai aka yi ta kawo mata taimako aka yi ta kawo mata taimako ana gane da kyau ko ko da marice ke yi ga ta gidanta ya ci kare taimako linkin ba linkin abinda ma ya kone nata sai ta ce a aini gaba ta kai ni waga gobara to sai karin magana duk wani abu wanda ya faɗo maka kai ne sai ka ce gaba ta kai ni gobarar titi ana gane ke ko to wanda bai iya karatun hausa ba sai ce lokacin da ni ban ban gane ma karin magana ba da na karanta sai na ce gaba ta kai ni gobarar titi sai na fassara shi da cewa ai kaman kai ne kana tafiya cikin hanya sai aka ce kai ga wuta nan wata ta barbalo da gudu kai da ma tuzurwa za ka sai ka ce to ai ni gaba ta kai ne bari in walwala da gudu sai ka ƙara falla da gudu to kenan ta kai ka gaba to a da haka nake fassara shi to amma daga baya ne a cikin karatu wani littafi na karanto cewa a shi karin maganan ga asalin shi amma ko wace ma'ana ka bashi duka yana da ma'ana domin misali kana tahiya zaka je tudurwa yanzu ne in zaka je mu angon mu tudurwa ne zaka tai wani mahaukaci biyo ka in ka miƙe ai gaba ya kai ka ko wannan shine kenan an ƙara mata iya ka abiki to wannan shine kenan a takaice dai shi wanda ya zalunce ka eh tabbata akwai akwai zahi amma ka sa akan ka ya maka wani mi ya maka wani tanadi a lahira domin zai biya ka daga cikin ayyukansa kenan duk wanda aka zalunta ko da yaushe shine sama ana gane da kyau ku ko da yaushe shine sama Allah ka kare mu daga zalunci da zaluntar mutane shi yasa daga cikin addu'ar da manzo Allah ya koyar da ni da mu in mutum zai muta ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama alayya ka in yi zalunci ya Allah kenan ka roki ma Allah ya kare ka da ka zalunci wani ma shi ma alkhairi ne babu du'a'il musaddiq li ahli sadaqa bayan bayani akan addu'ar mai karɓar zakka ga waɗanda suka bashi zakka ma'ana in mutum ya karɓi zakka to yayi addu'a ga wanda suka bashi zakkar haddathana hafs ibn umara an-namari أبو الوليد أو أبو الوليد الطيالسي المعنى قال أخبرنا شعبة عن أمر بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة ما أيتنا يكسن شيء mutanen da suka yi mubaya'a da manzon Allah a karkashin itanya innal ladina yubayyi'unaka innal ladina yubayyi'unaka tahta ash-shajarati inma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim ko haka ne farko ayat innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim ita ce ayar babu tahta shajara ko na ba ita ce ayar e ta gaba ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wannan shine akai a sulhu na me yake da suna sulhu na Hudaybiyya lokacin da aka yi shi aka yi mubaya'a sahabbai sun hito ba da niyyar yaki ba to sai manzon Allah ya so yayi yakin dan zaluncin da aka nuna musu to shine sai suka yi mubaya'a da manzon Allah duk da ba su hito da niyyar yaki ba kun ba su da kayan yaki isashi to zaruntar da suka nuna ta ba da kansu da za su yi yaƙi duk da bu shirya yaƙin ba shi yasa sai Allah ya girmama me ya girmama abun ya girmama abun da suka yi har Allah ya ce hannun shi yana akan hannayensu na'am wa kana annabi sa to to dan a nuna fallar sahabin shine sai aka nuna yana daga cikin wayannan mutanen wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala manzo Allah kuma ya kasance idan mutane suka zo masa da sadaka yana cewa Allahumma salli ala ali fulan ya Allah kai rahama akan iyallan wane qala fa atahu abi bi sadaqati sai ma'aikina yazo masa da sadakarsa fa qala sai manzo Allah yace Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai aminci ga iyallan abu aufa kina wannan hadisi na nuna in mutun ya karbi zakka zai yi addu'a ga wanda ya ne ga wanda ya bayar da zakkar to mu tsaya a wannan babin kenan in mu karanta shi sai mu tsaya hadisi guda ne cikin shi babu tafsiri asnanil ibli babu mai bayani akan fassarar asnanil ibil ai a'ma shine shekaru shekaru na ragumma ana gane da kyau shekaru ana ce masa asin daga haƙora don saboda a da ana ƙilgon shekarun mutum da haƙoran shi ana gane da kyau za a cewa in mutum ya kai adadin kaza ne haƙora na gaba za su hudo masa haƙora na baya za su hudo masa gumaka za su hudo masa wane ne da wane ne musamman a ɓangaren dabbobi to sai ana ce musu asnan asnanul ibil kenan a amarul ibil shekarun raƙumma qala abu da qala abu dawuda sami'tuhu min ar-rayashi wa abi hatim wa ghayrihima wa min kitab an-nadr ibn shumayr ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة الكلمة كنان wannan hadisin na rawaito shi daga littafin annadar da kuma littafin abu ubaid kuma wani daga cikinsu yana kai gayin kalima wadda wani bai gayi ba mana a cikin hadisan kinan ruwaya biyu ce wani ana samun wata kalima wadda ba a samun ta a wajen wani qalu suka ce yusamma alhuwaru ita taguwa raƙumi jariri ana ce masa alhuwar ana gani da kyau sabon aihuwa thumma alfasilu sannan in ya ƙara gaba ya kai shekara sai a ce masa alfasil idan fasala kenan idan aka yaye sa ya bar sha thumma takunu binta makhadin li sanati ila tamami sanatayn bayan shekara bayan ya cika shekara sai ya kai ya shiga a matsayi na bintu makhad ana gane da ke ko har zuwa shekara biyu fa idza dakhalat fi salisa idan raqumi ya shiga cikin shekara ta uku fa hiya ibnatu labuni a lokacin sai a ce masa ibnatu labun fa idza tammat salasu sinina fa huwa hiqqun idan ya kai shekara uku to sai a ce mishi hiqq wa hiqqatun ila tamami 40 za a ita ce masa hiqqa sai ya cika shekara hudu li'annaha istahaqqat an turka ba ana ce mata hikka ne don ta cancanci a hauta ma'ana ta cancanci a hauta wa yuhmala alaiha alfahlu kuma me yake da suna raƙumi bishimi ya hauta ana gan da ke ko wahiya talqahu wala yulqihu azzakaru hatta yusanniya ita mace in tana matsayin hikka talqahu tana hutar da mali ma'ana tana aihuwa amma shi kuma namiji ko ya kai matsayin hikka ana gan da kyau ko baya aihuwa hatta yusanni har sai ya kai shekara shida kenan raƙumi namiji baya iya aihu baya iya yi ma raƙuma ciki sai in ya kai shekara shida shine abin da ake nufi amma ita kuma mace ƙasa ga haka take ɗaukan ciki to ai ko a cikin mutane haka ne ko tunda balaga shekarun balaga na maza ya yi yawa akan mi akan na mata na maza me yake da suna mafi yawa shine Allah akalla 18 ko to su kuma na mata zaka gani 13 ne akwai wanda daga tara ma suke fara mazan ma ana iya samu 13 su fara amma kasa ga 13 da wuya kasa ga 13 da wuya ana gan da kyau ko shi yasa ai kuka ga amru da ɗansa tsakanin shekara nawa ne nawa muka faɗi hirar nan sahabin manzo Allah amru da ɗansa abdullahi nawa a tsakaninsu shekara goma sha uku an gane ko na kenan wannan ke nuna su maza ƙasa ga sha uku ana asa sha uku zuwa sama su kuma mata ƙarshe ne sha uku da wuya mace ta wuce sha uku ba ta yi ba ba ta balaga ba ana gane da kyau ko na'am suna fara su daga tara kamar yadda aka gani a Aisha wa yuqalu lil hiqqa turuqatul fahli al hiqqa ana ce mata turuqatul fahli ana gane da kyau ko ana ce mata turuqatul fahli li'anna al fahla yatruquha domin bijimin raƙumi yana hawanta ila tamami arba'i sinina har zuwa ta kai ga cika shekara hudu fa'iza ta'anat fil khamisa idan hikka ta shiga a cikin shekara ta biyar fahiyya jaza'a to a lokacin ta koma jaza'a hatta ya timma laha khamsu sinin har ta cika shekara biyar fa'iza dakalat fi sadisa idan ta shiga a shekara ta shidda wa alqa wa alqa saniyatahu ana gane da kyau ko saniya kinta ta hwadi ma'ana haƙoranta na gaba ya hwadi fa huwa hina idin saniyun to a wannan lokacin raƙumin ko raƙumar za a ce masa sani hatta ya stakmila sittan har sai ya cika shekara shidda fa idza ta'ana fi sabi'a summiya az-zakaru raba'iyyan idan raƙumi ko raƙuma suka shiga shekara ta bakwai za a ce ma namiji ruba'i wal unsa ruba'iyya mace kuma ruba'iyya ila tamami sabi'a hasi sun cika shekara bakwai fa idza dakhala fi samina in suka shiga ta takwas wa alqa sinna as-sadisa ya me yake da suna hauran sa ya hwadi ana ce masa as-sadis allazi ba'da ruba'iyya wa alqa sinna as-sadisa ya hauran sa as-sadis ya hwadi allazi ba'da ruba'iyya hauran da yake bayan ruba'i hauren da yake bayan ruba'i shine wanda yake nan haka kina idan raƙumi hauren sana nan ya hwaɗi ana gane da kyau ko to a wannan lokacin fa huwa sadisun ana ce masa sadis wa sadisun za a ci gaba da ce masa sadis ila tamami samina har sai ya kai shekara takwas Allah ɗaya gari banban ka ji zun raƙuma ne ake mawa ga ƙilge-ƙilge ana gane da kyau ko fa iza daka lafi tisi idan raƙumi ya kai shekara ta tara wa tala'a nabuhu haurinsa na ƙurya gumiki ya bullo fahuwa bazilun to za a ce masa bazil ai bazala nabu ai ma'ana nabukinsa gumikinsa na haure ya hutu ya ne tsala hatta ya dukula fil ashira har sai ya shiga shekara ta goma fahuwa hina idin mukhlifun to idan ya kai shekara goma raƙumi ana ce masa mukhlif sun malaisa lahusmun to daga wannan lokacin baya da wani suna in ya wuce shekara goma walakin yuqalu sai dai ana ce masa bazilu amin bazilu na shekara kenan dan shekara 11 wa bazilu amaini bazilu na shekara biyu kenan dan shekara 12 wa mukhlifu amin wa mukhlifu amaini wa mukhlifu thalathati awamin ila khamsati har zuwa shekara 15 wal khalifatu al hamilu taguwa in tana da ciki ana ce masa al khalifa qala abu hatim والجزوء وقت من الزمن ليس بسن shi kuma aljazu'a da ake shingina ma raƙumma wani lokaci ne na zamani laisa bisinnin ba wai haure bane ko kuma wani wata ko shekara wa fusulul asnani inda tulu'i suhaili shi kuma kewayowan shekara na raƙumma inda tulu'i suhaili lokacin da suhaili yake bullowa qala abu dawud shi suhail wani wani abin gani mai ake ce masa wani tauraro ne da yake bullowa da shi suke kilgon shekarun raƙumma ma'ana su raƙumma kilgon shekarun su ba irin na wannan bane a ce watan kaza aka aka haifi wannan raƙumin in ya kai wata kaza yayi shekara a da suhailu ake kilgo ana gani da kyau ko shi kuma suhailu ne tauraro ne da yake hutowa sananne daga bangaren yaman قال أبو داود وأنشدنا الرياشي إذا سهيل أول الليل سطع كطلع إذا سهيل يفتو وركن دري فابن اللبون الحق والحق جزع تو ابن لبون تاكوما حقا إتكوما حقا تاكوما جزع لم يبق من أسنانها غير الهبة تو ثورا na shekarun raƙumma duk wanda ba su da alaƙa da da suhailu to ana ce musu huba ma'ana duk raƙumman da domin akwai raƙumman da shekaru ake aihuwa ba lokacin suhailu ba to su irin wannan ana ce musu huba ana gani da kyau ko wal huba allazi yuladu fi ghairi hinihi al huba shine raƙumin da ake aihuwa ba lokacin suhailu ba ana gani da kyau ko wannan duk turanci ne wanda ba mai gane shi sai sai su masu kiwon raƙumma ana gani da kyau ko to a takaice dai wannan shine kamar mustalahat na masu raƙumma a lokacin laraba da suke amfani da shi ina ganin don gobe ina so mu shiga babu zakatul fitr gobe tabbas ma za mu shiga a cikin zakatul fitr da yardan Allah mu like da wannan wannan hadisin babun aina tusaddaqul amwal ina ake karban dukiyoyin ina ake karban zakar dukiyoyi حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب أنا قال شكو لا جلب باء جايو راكم أكاو ما ميكب أكاو سأوجم مي مي مي هدى مسو زكا ولا جنب سننكم باء gusar da raƙon madanga mai zakka ya zo wato ukhadhu sadaqatuhum fi durihim ana karban zakkar dabbobi a wuraren su ne kenan ba a kwararo su kenan kai mai zakka kai zaka zo ka isko su ana ganda ke ba zaka zama ba kace aka maka su haddathana al-hasan ibn ali haddathana yaqub aka ce mai son dan su shike bin sa da zuwa da jiwa ko haddathana al-hasan ibn ali حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضيعها كنان دبوبي كنانا أهدى مسو زكاة ولنس ولا تجلب إلى المصدق باء جنس أكيس ولم يهدى زكاة والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا haka shi ma aljanabu ba a son shi a wannan farillar ta zakka ai la yujnabu ashabuha ba a nisantar da ma'abota dukiyar za a hudda zaka a ce to ku masu dukiya ku koma gehe kada ku gani yadda ake huddawa yaqulu wala yakunu ar-rajulu bi aqsa mawadi'i ashabi sadaqa mutum kuma mai hudda zakka ba zai kasance ba bi aqsa mawadi'i ashabi sadaqa ma'ana ya kasance kasa nesa ga ma'abota zakkar fatujnabu ilaihi sai a jayo ta a kawo masa walakin tu'khadhu fi mawdi'i sai dai za a karbe ta za a karbi zakar a wurin ta a takeice abinda abinda wannan babin yake nufi shine zakka wanda zai hidda zakka shi ke zuwa ya isko dukiyar ba dukiyar za a jayo ba mai a kawo sa domin kawo dukiyar a wajen mai karban zakar za a iya samun wasu matsaloli ko masu kawo amma su tauye su ki bayyana abin da yake ingantacce to amma in shi ya zo kina an isko ka gidanka dai dole abin da yake cikin kuryar da da falo duka a gani ko to wannan shine hikimar mulike da wannan hadisin babu rajul yabta'u sadaqatahu wai har mutun ya halatta ya bada sadaka kuma ya koma ya ce wannan sadakar حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله Umar ya bayar da wani doki don a rika zuwa yaƙi da shi a hanyar Allah fawaje da huyu ba'u sai ya ga dokin kuma ana saidawa a kasuwa fa'ara da an yabta ahu sai ya so ya sai wannan dokin da ya bayar fasa'al rasulullahi sallallahu alaihi an zalika sai ya tambayi manzo Allah game da haka faqala sai manzo Allah ya ce la tabta'ahu kada ka sai wannan dokin wala ta'ud fi sadaqatika kada ka koma ma sadakarka ana gan da kyau ko kenan dai me yake da suna idan ka yi ma mutum sadakar abu baya halatta ka komo ka me ka sai wannan abu ka ji hotsayi aka ce kenan famin babu aula ka ce ka me ka amshi a wata riwayar ce mu Allah ce fa innal aida fi hibatahu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi domin wanda yake yin sadaka ya komo ga sadakan nan ya amshe ko kuma ya komo yana bibiyar ta ko ya komo ya saye ta kamar kare ne da yake yin amai ya mi ya komo ya lasha ana gani da kyau ko wannan kuma munin kamantawa ne a kamanta ka da kare ai kasan an kare ka kenan wannan dai nan in kai ma mutum kyauta kada ka koma kana bibiyar wannan kyautar yayin da ita babu ruwanka ka ji da Allah girnan nan yaushe ne na bashi ita ji ya kode ta to ina ruwanka kai ne ba ka bashi ba wannan shine kenan wai duk ya kode kizina to in bai sa ba ya zai ya zai da ita kinan dai a takaice ne amma sai yana yana da cikin kuskure kama mutun kyautar abu kuma ka komo kana mi kana bibiya sai in dai bibiyar da kake yi dan bai san ciwon kansa ba idan ka kula mishi da abu misali kanan ka ne ka kama kyautan moto sai kana kula da motan nan dan kada ya je ya mi ya salwantar da shi kenan wannan kana yi ne ba wai dan amfanin kanka ba dan mi dan amfanin kanshi to a wannan babu lahi a ciki ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice a sai su ji haushi to ai wannan ko kuskure ne to ai ina gani kishi ne kamata a sa kishi ne kamata a samu wai ka ba mutum kaya ya sa kayan in ya hutu sai ka rika jin haushi a to ne nuna sadaka ba dan Allah ka yi ta ba amma ni abin da na sani mutum yana so in kai mishi sadaka in kai mishi kyauta ya gani ya ga wannan kyauta walla ni dai abin da zai sani ni dai ko a zuciyata in dai na mutum kyauta na gaishe da wannan abu kaka ji dadin da nake shi eh ba su kara baka to ka gani eh wannan shine asali haka ya kamata na to amma kuma kaka ce dan kaba mutum bai sabu kace ba kara bashi in kai haka kun ba dan Allah kai ba ido in aka ce dan Allah kai abu in ka bayar kada ka damu da an yi ko ba a yi ba akai dai ka bada shikenan na eh eh ku ta mu isar da wata sanarwa nan na ga sun fara fita kun san muna da kes na kula da sabbin musulunta to a lokacin ba lokacin ramadan ba duk sati ana kewayawa da kes ke to yanzu a ramadan wata dama ce ta me ke da suna kowa ya kokarin ba da wata gudunmuwa ta musamman a cikin wannan kes din don saboda ci gaban ayyukan na kula da sabbin musulunta ana gane da kyau ko kenan dai kayan mu tsaye da karatu kowa ya kokari ya samu gudunmuwa mai gwabi-gwabi ya bada ina malam ala abdul nasir shine ke shekin kenan kai list duk wanda ya bada a rubuta sunan shi ana gane da kyau ko idan kowa ya kokari ya samu abin da zai badawa dan saboda ci gaban wannan aikin insha Allah na shi ne sanarwar kenan na tambayar
na
eh na ya kuma sai da mai da mai goman wannan shi ma duka ya shiga a ciki ya shiga a ciki kun gane tambayar shi wai mutum ne ya huda zaka ya ba malam shi kuma malam biki ya tinkaro shi sai ya sadan ma ya sa damin nan kasuwa to shi shi alajin da ya bashi damin ya halatta ya zo ya sai wannan damin ana ganin a a dan dan a a a sussuke a ci eh eh to a ya sai da mai damar shi bai masa su kasuwa ba ko to ka gani duka wannan alama ce ta ta jahilci ko jahilci ko son zuciya to kun ga wai shi malamin ma bai masa su kasuwa ba shi alajin ya nemi ami a sai da mishi kun san me yasa ya haka dan ya san malamin tun da dai shi ya bashi kenan zai sai da mishi da sauki ko haka ne suke yi dubara da suke kenan to tambayar ka ta jiya na a mun kare karatu eh an kare mun tsaya kai musa burki ba ko to karatu ya tsaya na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kenan da tambayoyi sai mu amsa na'am